بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابه وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فواك وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الليل إنه أواب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayanaka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gabar tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu ci gaba inda muka kwana a jiya wanda a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratu sad wanda kuma a mun tsaya a cikin ayoyin da Allah madauki suke ke magana da kafiran makka wanda yake ba su misalai da irin abubuwan da ya faru da kafiran da aka yi na farko da kuma rashin yin imanin da sun kai da kuma irin abin da rashin yin imanin ya jawo masu a wajen Allah mabakin sarki wanda muna cikin wannan ayoyin ne wanda ma kwana a ciki ina jin a aya ta goma sha hudu ko kuma aya ta goma sha uku wanda an fara fassara su to sai zama abu ya zo da gudu a rubuci saboda wuri ya kware shi sa kaɗan maimaita kaɗan daga cikinsu wanda Allah mabakin sarki yake tabbatar da cewa watan su waɗannan kafiran na makka in an ka jingina su da sauran kafiran da an kai na duniya to su ba komi suke ba shi yasa ya ce to waɗancan ɗin da ka ji ya zano tun daga watan su a mutanen annabi nuhu da kuma adawa da kuma su mutanen fir'auna da kuma samudawa da mutanen annabi nuhu da kuma mutanen annabi shu'aibu duka da Allah ya ambata a jumlace sai ce to ulaikal ahzabu waɗannan da aka zano dinnan su ne waɗannan ƙungiyoyi ɗin na kafirai waɗanda aka yi na duniya wanda sun kafirce ma Allah maɗaukin sarki kuma ƙarshe a wanda ya faru gare su ya faru gare su wanda Allah ya halakar da su baki ɗaya to shi Allah ya shawo laikal azab waɗannan su ne waɗannan ƙungiyoyin da su kafiran don haka kullun watan in kullun kowanne bai zamo ba daga cikin su waɗanda kafirin da an ka zana illa kazzabar rusula face sai da ya ƙaryata manzannin da Allah ya aiko mashi fa haka iqada sai Allah ce kuma sai azaba ta tabbata ko kuma waje ba gare su saboda su kafirce din anan Allah ce illa kadzabar rusula sai sun karyata manzanni tare da cewa kuma waɗanga manzannin da aka ambata kowanne ga nashi mutane ne aka aiko shi misali kamar annabi Nuhu da aka ce ai kaga shi annabi Nuhu din ga mutane ne aka aiko shi kaga in sun karyata shi to ai manzo guda sun karyata ko to kuma Allah ce sun karyata manzanni kuma alhali guda ne sun karyata wanda aka aiko din to ya abin yake shi ne malamai suka ce to ai in an ka karyata manzo guda kamar an karyata da yawa ne duka gaba ɗaya saboda ai duk abu guda ne suka kira zuwa gare shi duk kowanne yana kira ne zuwa ga tauhidi zuwa ga abauta ma Allah shi kadai to kaga tunda duk da awata su guda ce in an ka karyata manzo guda daga cikin su to kamar an karyata duk gaba ɗaya ne shi yasa sai Allah ya musu jam'i yace sun karyata manzanni tare da cewa kowanne daga cikin su manzo guda ne ya karyata to amma tun da wannan manzo ɗayan abin da yake kira zuwa gare shi sauran su masu kira zuwa gare shi to shi yasa sai ya zama ake cewa wata sun karyata manzanni ne da yawa ko kuma a ce baki ɗayan su shi yasa kaga in mutum zai imani da duk manzanni baki ɗaya sai ya ware wani guda daga cikin ce bai yarda da shi ba to shi kenan bai cikin musulmi dole shi Allah so yake sai kaga mai dudduka kai da su ba gaba ɗaya ba a yarda ka ware guda daga ciki ba tunda ai kaga yahudawa ai kaga sun yarda da sauran wasu manzanni ko amma ba su yarda da annabi isa ba ba su yarda da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam shikenan sun ka zama musulmi saboda sun ware wasu daga ciki nasara sun ma haka sun yarda da wasu manzanni amma ba su yarda da annabi muhammadu ba shi ma sallallahu alaihi wasallam saboda haka sun ka zama musulmi ba ai kana ganin in suna yin wa'azi na su ma za ka yi suna ambaton annabi ibrahim ko kuma annabi musa ai ko kuma ba annabi musa annabi ibrahim ko kuma da wasu daga cikin annabawa ne za ka ji suna ambata su amma saboda sun yarda da su ne amma abin da ya saba cikin lissafin musulmi su kuma saboda kasancewar ba su yadda da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shi Allah cikin manzanni da kawa da guda daga ciki kace baka yadda da shi ba to ba musulmi ne ke gurin Allah ba shi yasa kaji abin da yace mu'mina suke cewa la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi eh ba abin ma cewa a ware wani daga ciki ya duka gaba da ake gamewa ai imani da su baki daya alaihi wasallatu wassalam to shi yasa ake cewa illa kadzaba rusula fa sai sun kare ta manzanni saboda in sun kare ta ɗaya daga cikin su to kamar sun kare ta gaba ɗaya ne sannan Allah ce fa haƙa iqabe don ka sai azaba ta ta cancanta ta waje ba gare su ma'ana shine tunda sun kare ta manzanni kuma Allah mu dauke zarkiya ga alƙawari ga duk wanda suka kare ta manzannin shi zai sanya musu azaba to shine wannan kalma din ta tabbata gare su din sannan sai Allah ce su waɗannan kafirai na Makka duk irin wannan wa'azin da aka yi musu amma sun ƙi imani sai Allah ce ai wa ma yanzu wa ma yanzu haula'i ai waɗancan kafiran maka ba abinda suke saurari suka jira illa sai hatan wahidatan sai tsawa ɗaya aka ce hiyan da fatul kiyamata shine da busa kahoran za a na tashar kiyama don haka wanda a nan ne azaba za ta sauka gare su din kuma sai Allah ya ce ita wannan tsawa ta tashar kiyama din malaha min fawaqin babu dawowa gare ta wai an karge an kai ta to ba magana kuma yanzu a ce dai bari a fasa mutuwar dai kuma a an karge an kai shi kina an gama aka ce kuma malamin fawa watan ba jinkiri gare ta kamar yadda kasan don an ce daga kalmace na na tuwatsa da larabci fawar wato shine kamar irin zaka tuwatsar nono ga sani haka misali ai kaga yi mutu yari nono sani zai jawo haka ko a nono ya zubo ca haka ga misali sannan kuma inda sake tuwatsa kuma sai ya sake saki ya sake kamuwa to shine aka nufin wasan da mutai wannan jawowar to wannan dan sakin da za a yi na tsakani ya sake tuwatsuwa ne to in lokacin na wannan tsawon na wannan mutuwa ya zaka ko kamar misalin daidai gurgurun wannan dan lokacin da ka saki ka sake kama waɗannan to ba za a daga ba ba za a yi jinkiri din ba shine ma lahamin fawaqi babu wani jinkiri gare ta ita wannan tsawati wanda da an yi ta kamar da makaranta a lokacin baya cewa za a karanta za a yi ta ne a busa ta farko da aka yi wanda duk za a mutu duk kowa da kowa kuma shi ta gaje shaman zuwa illa sai ta wata ta fuzun wa hum yakhasimuna ana yin kowa na harkoki na wancan na kasuwa wancan na gona wancan na makaranta wancan na kaza kowa ya daina abin da yake yi da an busa kwan shi ne kowa inda yake nan zai mutuwa shi sa kaje ce wala ila ahlihim yarji'una ba su iya dawowa ma zuwa ga gida kowa ne inda yake nan zai mutu to kuma kaji bayan an yi wannan shine za a aka ce za a shekara 40 da yin wannan busan kuma ana yin ruwan sama wannan ruwa da ake yi na sama wanda aka ce duka itatuwa da sauran tsire-tsire duk za su yi gaba daya wanda aka ce itatuwa duk irin abin da ka sani irin su mangoro ne gwaba duk abin da ka sani na kayan marmari masu ɗaya din nan kowanne zai yi ɗaya daga cikinsu kuma ɗayan su yi kyau yi da wanda suka saba kyawu amma sai dai ba masu yi ba kuma tun da duk an mutu gaba dudu ne ba kowa to sai bayan shekara arba'in ne sannan daga baya za a sake busa ƙaho na tashi don busawa ta farko ta mutuwa ce busawa ta biyu kuma ta tashi ce ana cewa shi ƙahon yana da hanyoyi kowace hanya akwai rangwane nan gare shi don haka da an busa ran zai fito sai ya gane da shi kawai shi ne kuma karshe to wannan shine wanda za a yi to shine na Allah ke magana cewa ba abin da suke jira su wadannan kafirai ai sai wannan awakan suke jira ai ta wanda za a mutu shikenan wanda kuma ga wannan lokacin in su kai wannan mutuwa dukkan abin da ba su aikata ba da duk wata nadama da za su yi a can din ba ta da wani amfani shine malahamin fawaqin wa qalu sai Allah madauki zake ce suna cewa wai aka ce lokacin da aka saukar da ayat da ake cewa fa amma man utiya kitabahu biyaminihi wannan na sotul haƙalina biyaminihi a fai ƙulu haɓaɓɓulu kitabiya eh inni zanantu anni mulakin hisabiya har zuwa can karshe dai misali har inda ke cewa mamar wuce kitabu bi shimali shi kuma ah, shi ma zai faɗi irin abin da zai faɗa da kuma irin abin da Allah zai faɗa cewa sun mafi sirsin zarrawa ta gona zara'an fasnuku kaza kaza duk da waɗannan ayoyi da suka magana akan wannan azabobin da za a yi musu wanda za a daurewa din irin daurin da za a yi musu cikin azaba na maruruwa da komai to shine aka ce lokacin da aka saukar waɗannan ayoyin to shine sai wa qalu sai kafiran suke cewa wai rabbana ajjilna fitnana Allah ka gaggauto mana da namu rabo na littafin mu mana qabla yawmil hisabi tun gabanin ranar da za a yi tashi alkiyama din wato shi wasu ka cewa wai tun da dai an ce akwai hisabi da za a yi wani littafin za a ba mutum shi na shiga aljanna ne wani littafin kuma za a ba mutum shi na shiga wuta sai suka ce to in gaskiya ne su a ba su nasu littafin na shiga wuta tun yanzu nan duniya su ne shi ne ma'ana da subhanallah to shi ne suke magana shawai wai a ba su nasu tun nan ne duniya din a kitsina a ba su nasu rabo tun nan duniya shi kenan wannan duka shi yasa kaga duk wani izgiri da aka yi waɗannan mutanen ba ina abin da wasu yi ba wani kaga da waɗancan ayoyi ne masu yawa waɗanda Allah ya sauka a can cikin sotul haƙa ɗin masu magana akan wanda ya aikin ƙwarai ga irin sakamakon da za a bashi wanda kuma ya yi wanda an daban za an ka bashi littafin shi da hannun shi na hagun ga irin abin da zai biyo gari shi zai ta abin da ne yana cewa ya lata haka yana tilƙadiya da dai ma a ce akwai mutuwa zai mutu huta haka dai zai taimaka ruruwa da irin abubuwan da za a yi ƙarshe kuma Allah zai bada umarni a ɗaure shi a cikin wuta a sanya shi duk dai abin da zai faru wai malmakin a ce su yi imani amma ba shi a gabansu ba a to in har gaskiya ne to yanzu to tun nan duniya yanzu a kowa a bashi tashi takarda ta shiga wata ya gani to shine suke shine ma'ana ajjalla la qitana din aka ce kuma ajjalla la qitana wato a ba su littafin su a yi masu hisabin tun nan duniya wai ma'ana shine a zo a yi masu lissafi a gano shi aikin kwarai sun ka yi ko na banza sun kai a ba su takardarsu na aikin da sun kai duk an fasa shi da haka din shi ne ajilla na kiɗana wai a gaggauto musu da ajilla na ka gaggauto gare mu na kiɗana na mu littafi na ayyukan mu da muka aikata qabla yawmil hisabi tun gabanin ranar tashin alkiyama din wanda za a yi sakamako wannan duk saboda isgidi ne suka yin wannan to amma duk da haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace isbir kai hakuri ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alama ya ƙulu na bisa ga wanda suke faɗa saboda haka dukkanin abin da suka faɗa ɗin ka ƙyare su muna sani da abin da suke ɗin kuma za mu kama su sannan kuma za a watanni masu sakamako daga dukkan abin da suka aikata ɗin wanda ba daidai ba na irin waɗannan izgilin da suke yi na ana masu wa'azi na malmakin a sun yi imani amma ba za su yi imani ɗin ba to shi ne Allah ke ba mu zalla hakuri kamar da aka sanda Allah yana ba shi hakuri a kowane lokaci duk sanda kafin suka bashi wannan kalmar kidda kamar da aka sani kamar yanki na wani abu ko sai a ce kiddawun misali ko yankin wani abu haka to shi yasa aka ce kidda na saboda ai ita takarda ai wani yanki ne ko za a ebo wato da yanzu aka ce yanzu kamar littafin nan sai a ce wata takarda guda ai kaga an yanko wani yanki ne daga cikin shi littafin na wata takarda din shi yasa aka ba wannan sakamakon aikin nasu da suna kidda din shine kidda na eh a ba su sakamakon nasu din to shi ne sai Allah yake cewa ai maza sallama to kuma zai ƙara tuna mashi wato wasu daga cikin manzanni domin wato ya ƙara samun ebe kewa da su manzanni din shi yasa kaje wata ayar Allah yake tabbatar da cewa wato muna karanta maka da makocan su labaran waɗancan manzanni suna gabata ma nusabbitu bihi fuadaka domin a samu a natsan ba da zuciyarka in mutanen naka kai manzo Allah sallama sun karyata sun yi abin da ba daidai ba to shi ne Allah ce mana karanta maka so shi nasu domin ka samu natsuwa ga zuciya ka gano su ma manzannin da an kai na gabar suna gabata su ma kafirin nasu sun masu gina waɗannan abubuwan to shi ne Allah kurafin sarki zai karanta mana labarin annabi dawuda alaihi salatu wassalamu yake cewa wadkur abdana dawuda ka ambaci watan bawan mu annabi dawuda zal aidi wanda yake ma'abucin karfi a cikin ibada wato saboda yana da himma da ibada kwarai da shi sa aka ce zal aidi ba hannuwa aka rufe irin magana ne ba yawa kuma ta ce ma'abucin hannuwa to ya kwana da hannuwa yawa a cikin ne amma nan zal aidi ma'abucin karfi a cikin ibada shi yake rufi saboda shi a yanda yake duka da tun daga sallah ta ibada sallah ta lafiloli da kuma azumi domin shi yau in yayi azumi yau haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificin azumi shine yin azumi irin na annabi Dawuda shi yau in yayi azumi gobe ya ci abinci shi aka yi kai rabi azumi rabi ci abinci kaga shi rayuwa sai gaba ɗan iya shekara ɗari duniya kaga shekara hamsin kenan yana azumi haka yake shi eh wannan sai akewa wajen kuma da sai koye shi saboda haka to haka yake saboda irin wannan watan yawan ibada ne a in yayi azumi yau zai yi zai kuma ci a azumi zai wannan zai zai zai ci abinci a gobe wannan duka malaman tafsiri sun kawo su Imam Qurtubi da sauran malaman tafsiri da dama duka sun kawo haka sannan in dare yayi shi ma zai kwanta rabin rabin dare yayi bacci sannan sai ya tashi sulusin daren shi kuma yayi ibada cikin shi sannan can sulusi shi kuma na ƙarshe shi kuma sai ya dan kwanta dan huta shi kuma haka yake kuma shi kullum kullum shi kuma kaga dare da rana shi kowane lokaci wanda yanzu ka diba ga yanzu na haka azumi da aka yi na wata guda ɗaya ne baka yi amma yanzu kana ganin wani irin yanzu da dare zuwa wani tafsiri saboda wani gaji azumi ka hana shi zuwa shi kenan shi an sha ba shi ya gaji bai iya zuwa ko ina misali ko to amma shi kaga bai hana shi yayi azumin kuma dare yayi kuma ya tashi ta ibada kuma can haka yake kuma shi koyo shi dindindin to kaga shi ta Allah ya ce mushi zil aidi ma'abucin karfi a wajen ibada yawa sannan Allah ce innahu awwabun hakika shi mai komawa ne ga Allah madaukin sarki shine raja'un ila mardatillahi mai komawa ne zuwa ga neman yardar Allah madaukin sarki inna sakharna jibala inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihuna bil 'ashyi wal ishraq والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
a saboda haka to sai yanzu yana da himma da wuri kwarai da gaske kamar yadda duka malaman tafsiri suka kawo shi din kamar da muka faɗa kuma har hadisai da suna na abokan da musulmi wanda suka tabbatar da wannan ibadar ta shi a annabi dawud din na wannan sallah din da yake da kuma azumin da yake to shi ne sai Allah mu rabu yake cewa inna sakharna lil jibala hakika mu mun hore duwatsuna ma'aru tare da shi annabi dawuda wanda yusabbihna suna yin tasbihi tare da shi bil ashi da lokaci na sallar isha shi da bare ciki na aka ce lokacin sallar isha ake nufi wani ishiraki da kuma lokaci na watan safiya idan safiya ta waye a hantsi ya fi sudin nan to ya kasance yana tabihi a kowane lokaci shine waqatul duha a lokaci na hantsi wa huwa an tusika shamsu shine rana ta hudo ma'ana kamar bayan ta dago idan ta dago sama to shine yake nufin wata yana tasbihi a wannan lokacin tare da shi da waɗannan duwatsu da mun hore mashi yana yi sannan sai Allah ce wa tsaira kuma mun hore mashi tsuntsaye su ma mahshuratan wannan su ɗin tsuntsaye din suna abun tarawa gare shi annabi dawud din kullum kowanne daga cikinsu aka ce daga duwatsunan da su tsuntsaye din wata sun kasance lahu awwabun masu komawa da zuwa ga Allah tare da shi annabi dawud din aka ce kuma kullum kowanne shi annabi dawud din ake nufi da su tsuntsaye din da kuma su duwatsunan sai aka ce lahu suna komawa zuwa ga Allah shine lahu awwabun suna komawa zuwa ga Allah amiri yana iya dauka zuwa ya koma zuwa ga annabi dawuda kuma yana ɗauka ya koma zuwa ga Allah maɗaukin sarki duka an basara haka nan shi ne kullum lahu awwabun kowanne daga cikin suna komawa ga Allah maɗaukin sarki a da yin tasbihi din wanda aka ce wato shi annabi Dawuda a ya kasance waɗannan duwatsun da kuma tsuntsaye haka Allah ya hore mai suwa tare da su yake yin tasbihi da duk abin da yake yi yana yi suna ansawa don haka sai zama shine azzakir mai bada zikiri su kuma su suka ansawa shi annabi dawud haka yake aka ce kuma in yana karatu littafin shi na na zabura idan saboda yana daɗin murya sosai da gaske aka ce ko da tsuntsu ya taho in tsuntsun ya zo da ya zo yana jin sautin nashi kasa ta yaka sai a can saboda jin daɗin sautin nashi na murya tashi sai in ya gama sannan ya wuce ya gaba to haka yake sai ya zama komi tun daga tsuntsayen da kuma su duwatsunan duka Allah ya hore mashi suwa sai ya zama tare da su yake tasbihi din wannan bil ashi wal ishraq kenan sannan kuma akwai ana ana cewa wannan aya kamar da aka ruwaita wanda al-Imam Masudi ya kawo shi a cikin nashi tafsir na Abdul Mansur fi tafsir bil ma'thur yake cewa Sa'id ibn Mansur ya ruwaita daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace watan dalabtu salatar duha fil qur'ani fawajattuha bil ashi wal ishraqi yace na nemi ina ne inda alqur'ani cikin qur'ani wai ina inda salatu sallar duha take ya ce sai na same ta cikin waga ayat din da ake shawarar bila ashirin ishiraki din nan to a cikin ta ita take ishara zuwa ga maganar sallar duha da ake sallar da ake ta da hantsi irin haka sallar shi ta nafila irin bayan hantsi ya fito din na fahimta kamar da irin daidai sallar aka yi sallar idi misali an gane kaga yawan lokacin sallar nafila ta halatta rana ta dago sama to irin wannan lokacin aka yi sallar duha din kuma ya danganta ko raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shidda ko raka'a takwas ko raka'a goma sha biyu duka ana yin haka ne wanda yana na abu har da musulun duka cewa a shekarar da aka yi fatu makka manzana sallama ya yi sallata zuwa haɗin a ɗakin a gidan umu hane raka a takwas ya yi to kaga shi sama da suka ce aka kuma ana kawo wani hadisi kamar da ibn jarir ya kawo shi ana shi tafsirin shi ma wanda kuma yana na cikin littafin kanzul ummali wanda manzana sallama yake cewa duk wanda ya salla raka'a biyu ta nafila irin wannan lokacin da hantsi din ba ta da lokaci misali ita ba ana nufin misali sai cikin watan ramadana ba a kowane irin wata ne an gane za ka yi ya ce idan mutum ya yi ta wannan sallah in kai raka a biyu kawai ya ce tudu wanda ya wannan raka a biyu din lamyi ku tab min alghafilina ba za a rubuta shi ba cikin waɗanda suka yi rafkanannu daga barin bautar allah ba duk wanda ya raka a biyu kawai kacal ya ce in ko mutum ya yi raka a hudu kaga ƙara biyu kenan shi kuma ya ce in yi wannan ya ce to kutiba min al'abidina za a rubuta shi daga cikin masu ibada shi kuma ma'ana masu yawan ibada in kai raka abu kenan ya ce in ko mutum ya yi raka a shidda shi kuma idan mutum ya yi raka a shidda abinda za a ba shi kuma ya ce lame kutam lahu a zanbul fi zalika da yau a wannan rana ba a rubuta mai zanibi ko daya in yi shidda din ya ce in kuma ya raka a takwas shi kuma kutiba min alqanitina za a rubuta cikin masu yawan biyayya ga Allah madaukakin sarki ya ce in kuma ya raka a goma sha biyu shi kuma ya ce banan lamu da hube tafil jannati Allah zai gina mai gida shi kuma a cikin aljanna in mutu ya raka a goma sha biyu haka ke nan koda ne so guda ne mutu ya kamata ya dan daure yawa ya dai kuma kaga kawai a ce an ta yi mutum ba tare da shi ba yawa to shi ne za ka gaga danganta in raka a biyu ka zaɓa shi ke in kuma hudun ka zaɓa kuma ka daji abin da za ka samu in shidda ka zaɓa shi ma an jiya in taɓa an ka zaɓa shi ma an jiya dai in kuma sha biyu kuma ka ji gida su kutum ma za a gina musu aljanna Allah ya bari ku aikata to shi ne a wannan aya aka ce tana isharar da zuwa ga wannan salatu duha din wannan sallata hantsi wanda za a yi tana fila din to shi ne bil ashi wal ishraq din ke to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce a kullu wa rukum wa shadana mulkahu an shi ko na yace wa shadana mulkahu mun karfafi mulkin na shi annabi Dawuda shine qawwaina wa bil harsi mun karfafe shi da masu gadi da yake da shiya aka ce wa kana ya harusu mihrabahu fi kulli lailatin 30 alfa rajulin aka ce kowane yini anan inda yake ibada shine mihrab din wato wani wuri ne wanda ya kebe wanda ibada yake a cikin shi kawai to aka ce akwai masu tsaro ne wato kamar ka ce ko soja ko dan sanda da jami'an tsaro ne shine shine shine ma'ana din wanda suna tsaro ne mutum 30 suka gadi ne kasan mulki ba nan wai masu gane inda yake ɗaya ne kuma ba an gane banda sauran sojoji can daban daban misali wannan masu gane ne kawai ɗaya ne mutum dubu talatin sun hada layi kuma akwai ma wanda suke cewa sun kai dubu talatin da shidda to kaga dai duka dai misali saboda isa da mulkin da ka gano mulkin nan ba karami ba ne ba na annabi annabi dawud ne kuma nan kaga dan babban shi annabi dawud kenan kuma kan shi annabi sulaimanu in mun haka gari shi kuma kaga yayi nashi mulkin da kusan kamar ya kusa wuce wannan ne to nan annabi dawud da yake magana din to shi ne watan Allah ce mun karfi wanda mulkin nashi din wanda yana gadi a ta ana gadi shi waɗanda adadin mutane din sannan Allah ce wa ata yana wal hikimata mun ba shi hikima aka ce hikima din shine annabu wata annabta ake nufi wal isabata bil umuri da kuma yin daidai da dacewa wajen duk wani al'amura in zai yi to in sai zama duk abin da zai sai Allah ya dace da ciya sai zama yayi abin ba tare da an samu kuskure a cikin shi ayin daidai ba to shine ma'anar cewa wa ata yana wal hikimata mun ba shi ita wanda hikima da shi ne aka ce haka kira wasu kuma suka ce a'a ilimi dai shi ne ake nufi ilimi da aiki da ilimi shi ake nufi da wannan wa'ace na hikima ɗin aka ce kuma wa'ace na hikima wato shi ne an ba shi fahimta ta addini shi ne ma'ana hikima ɗin duka da sun kunshi da cikin magana ilimi ɗin da duka baki ɗaya to shi ne wa'ace na hikima sannan wa fasalar kaɗabi sannan kuma mun ba shi yin bayani filla-filla wadda aka ganewa shine albayanin shafi yin bayani wanda yake mai warkarwa mai gamsarwa yayin magana din fi kulli qasdin a cikin dukkan wani abin da yake nufi zai faɗe shi kuma sannan a gane abun da yake nufin ba tare da wani abu ya rikita an kasa ganewa din ba aka ce kuma fasilar kadabi din nan iya shari'a Allah yake nufi an ba shi iya yin shari'a duka an fasa shi haka da shi ma din dai a cewa ko kan fasa shi da cewa fasilar kadabi shine iya shari'a yin hukunci kenan bisa ga daidai ko kuma fasilar kadabi shine yin bayani ta yanda za a gane sai Allah yake cewa
وأتيك نبع الخصم إذ تصور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشدد واهدنا إلى سواء الصراط
to sai kuma Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa wanda zai kuma sake kawo mana wata kissa na wani abin da ya sake faruwa daga shi annabi Dawuda wanda kamar da aka san da annabi Dawuda alaihi salatu wassalamu wato shine mahaifin annabi Sulaiman wanda shi ma annabi Sulaiman za mu kai ga bayani ne a can gaba wanda kuma kamar da muka ji shi mutum ne mai yawan ibada a bayan mulkin da yake da shi duk mulkin nan bai shakantar da shi gaba ɗaya ba ya sa shi yammanci da bauta ma Allah madaukakin sarki ba to shine yanzu Allah zai kawo mana wata labari nashi wanda shi annabi Dawud wanda Allah ke cewa hal ataka nabul khazmi shin wai ko labarin watan abokan husuma din ya zo maka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iz tasawwarul mihraba lokacin da suka tsallaka wurin da yake ibada shi annabi dawud ne shine mihraba dawuda wurin ibada shi annabi dawud ne ayi masjida ko ayi ma'ana wurin da yake yin sujada yana yin yana yin ibada ga Allah madaukakin sarki haythu mun yudkhula lokacin da aka hana su shiga alaihi gare shi min albabi ta kofa din li shughulihi bil ibada saboda ya shiga cikin ibada ai shine khabarihi wa qissatuhum shin ko watan labarin nasu ya zo maka wanda in ya shiga da ma aka ce wurin wannan ibada din yana ba da umarni ga jami'an tsaro din cewa to a tsaye kar wanda ya shigo saboda ga a daukan mai hankali yana cikin ibada kuma a zo mashi da wani abu wanda ba daidai ba to shi yasa sai ya sa wannan doka din to shi yasa sai aka samu wadansu mutane guda biyu suka zo wajen a wajen shi din amma kuma sai ba su same shi ba to da ba same ba aka ce musu ba za su shiga ba aka hana su to shine sai daga baya kuma su suka sake dawowa suka tsallaka ta saman ɗakin ruhin ɗakin aka ce suka shiga su jami'an tsaron ba su masa an yi shiga faɗin ba to shi ne Allah ya bada labarin za mu karanta kissa da a wurin amma sai mun karanta fassar ayoyin tukun sai mu dawo mu fassara da akwai kissa da aka a wurin da abin da bai inganta ba da wanda inganta duka akwai shi wurin wato shi ne lokacin da suka shiga din nan shi ne Allah ke cewa iz dakhalu ala ala dawuda lokacin da sun ka shiga shi annabi dawuda fafazi aminuhum sai ya ji tsoro shi daga gare shi annabi dawud din saboda kaga dai a ce ka aje wadancan jami'an tsaro dubu talatin kofa kuma a ce mutum ya taho ya shigo cikin ɗakin ka kuma gashi ka iso ka gashi ai lalle akwai akwai riba ko an yara an ga yake to to shi yasa to shine fa ba zai sai dan zabura daga gare su qalu sai suka ce bashi ala ta kafka ka ji tsoro nahnu khasmani mu waɗansu mutane ne masu yin husuma guda biyu waɗanda watan aka ce kuma a fariƙa da yake nufi watan jama'a guda biyu waɗanda jama'anar jama'a guda biyu din wato su ne mutane waɗanda kashi biyu ne aka ce da waɗannan ne masu husuma ɗin wannan yana ganin yana da ja da haƙƙin da aka shi bisa ga wani sannan da shaidu kuma da kuma wanda za su yi taskiya ga su waɗannan shaidu ɗin sai aka ce su ne ake nufi da wannan hasmali ɗin ba wai ana nufin su kaɗai da su biyu ɗin ba wasu kuma suka ce a'a ana nufin da su biyu ɗaya ne kawai sun ka shiga ɗin duka dai an fassara da hakan shine a hasmani suka ce na lata hafi kaka ji tsoro hasmani nan waɗannan waɗansu mutane masu husuma su guda biyu waɗanda ba ga ba'aduna ala ba'adin sashinmu ya yi zalunci bisa ga sashi don haka abinda muke so fahkun bayyana na bil haƙƙi ka yi hukunci tsakaninmu da adalci da gaskiya wala tushɗid ka kai zalunci wahadina ka shirya da muwa ila sawa istira'i zuwa ga watan hanya wata take majalinciya shine wasu ɗarɗariki tsakiyar hanya ma'ana hanya mai kyau kenan sai sun ka ci gaba da barga mai to yanzu ga abin da ya kawo su din ga kuma husuma da ta hada su wanda suke jaya din to shine su suke ce mashi inna haza afi wannan dan uwa na ne
inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'un حاجة ولي حاجة واحدة فقال أكفلنيها وعظني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفي وحسن معاب
a to shine yace don haka sai suka ce mashi inna hadha afi sai guda ya ce to wannan dan uwa na ne da kaga mutu tare da shi ga lahu 99 na ajatan wai yana da a, aka ce yana da mata guda 99 aka ce kuma yana da watan shanu guda 99 ni kuma wali na ajatun wahida don kalmar na aja in aka ce tana daukar mace kuma tana daukar a saniya amma dai an fi rinjaye da saniya din aka ce a ƙadilaci ba ce san mace a ce mata na ajiyar ɗin ba a to shi ne ce to ni wannan muƙaddara sai mace saniya ne ɗauki guda ne misali ya ce ina haza a fi wannan ɗan'uwana ne lamoci suna wacce su ƙunar adatan yana da saniya guda 99 ni kuma wali na adatun wahida ni kuma ina da saniya ɗaya amma faƙala wasu ɗaya ta wace mana shi wanga mai 99 ɗin nan sai ce mana aka fi niha to ina so kalamance mata kama na wai yana so ya bashi tashi ya gama sai cika dari yawa shine ne ja'alni kafi da ka gane kuma da yace in bashi wannan tawadin guda a cika dari kuma wa'azzani fil khitari sai rinjaye da kuma cikin magana da sai ya zama saboda shi ne iya magana sai rinjaye da haya kai kuma an shigo da daga gari da cika dari ni kuma ga dai sai annan shike na zama da ko guda ne to shine wa'azzani fil khitari sai rinjaye da cikin wannan a husuma da aka ce aljidal wacce wa qarrahul akhar kuma shi wannan mai saurare da wannan al'adat wato kuma sai ya shiru shi kuma bai ce ko shi ne tabbatar haka ne to shi ne sai kana to kaga an ji yanzu hukunci da suka sai musu wai wanga mutunan shi da haka yayi adalci ni shi yana 99 ni yana da kwara guda amma kuma ya taho yanzu shi kuma ya ce a in bashi tawa shi kuma cika 100 shi mi hukunci nan hukunci suka sai musu akan haka to shine sai kala sai annabi dawud ya ce aiko laƙar zalaba hakika ya zalunce ka bi su'ali na atatika da tambayar wannan watan sade ta ka ɗaya da idin ya tambaye ka ila ne ajihi don ka bashi sai hada zuwa ga tashi saniya sai ce ko da ma kocin wadin da kasina min zakula fakwar dai da yawa kocin daga cikin masu cuɗanya tsakanin su wasu wasu za ka samu layar gifa a duhun ala ba'adin sashin su yana zalunci bisa ga sashin shi illa allazina amanu sai dai banda wanda sun kai imani wa amilu salihati sun ka aikata ayyuka na kware kuma wa qalilun bahu in kadan ne su kuma wanda masu iman da ake na kware wanda ba su zalunta in wannan su din to saboda haka shine sai ya ce saboda haka wannan yayi zalunci wannan abin da ya maka ba daidai bane ba kana da kwaya daya shi mai karawa ai bai kamata a ce ya ashita ka ba to sai ne sai Allah ya ce wa zanna dawud sai shi annabi dawud ya tabbatar da cewa lalle annaba fatan dawud lalle ba mun jarraba shi wannan abu da muka yi mashi fasta gafara rabbahu sai nemi gafarar ubangijin shi wa qarra raki'an ya fada yana mai yin sujada ga Allah madaukin sarki wa anaba ya koma zuwa ga Allah madaukin sarki fa gafarna lahu sai muka gafarta mashi zalika wannan din wa inna lahu indana zawzufa hakika yana da kusanci gare mu shi annabi dawuda ayi ziyadata khairi yana da ƙari kuma na alkhairi fi duniya a duniya wa husna ma'abin da kuma kyakkyawar makoma duka yana tare da ita a nan ɗan an karanta kisa za a yi fahimtar abinda a fasar ayar amma abin da ya sani fasar kisa na faɗi kisar saboda kasancewar za a yi fahimtar abin da ake magana wurin shi yasa a wurin watan a can shi shi wa cikin tafsirin shi na ya tafsir da Allah anhu ya kawo cewa ya ce nan wato za a samu a dukkan mai tafsiri ya ya darji ma'ana ya yi kuskure ya yi ba daidai ba cewa da mai tafsiri jalalaini ya ce ya yi kuskure saboda a nan wajen daidai wannan sun kawo ta kista ko ba su kaɗai ba duk sauran malamai da yawa sun kawo ta amma dai aka ce wannan daga cikin isra'iliya ce ne shi ba ce wannan magana ƙarya ce tsagaranta ba gaskiya cikin ta ko kaɗan shi kan da cewa kazimin ce kurum ya ce ko ba abin da ya tabbata har abada ce ba gaskiya cikin wani abin kwata-kwata wai abin da aka ce shi ne wai abin da dalilin waɗanda mutane sai aka ce mala'iku ne sun ka zo shi annabi dawud din ta wannan sura din wai an ka ce kuma abin da yasa sun ka zo mashi da wannan din domin a jarraba shi don su farkar da shi abin da yayi ba daidai bane wala yanzu billahi wai an ka ce yana da shi annabi dawud da makoci yana da mata 99 inda wannan gaskiya ne shi amma mata 99 suwa gare shi din amma ana cewa ma su kai 100 to amma dai shi wannan ba matsala gare shi shi ma shi ba tabbatar da cewa wannan ba ya da matsala cewa mata 100 ne daidai haka yake amma dai inda matsala take sai an ka ce wai yana da mata 99 to yana da wani waziri na shi ana ce mai ƙuriya to yana da wata mata mai kyau shi kuma amma ita annan gari shi guda an gane to shi kuma sai ya kira wannan ƙuriya ɗin sai ya ce wai yana son wannan mata ta shi saboda ya ga tana da kyau yana son ta yi ba shi ta ya gama shi ne ma'anar 99 ɗin yawa 99 sai ya tambaye wannan ya ce ya ba shi tashi mata shi yasa ne ko ana fasa na ajabtu wasu ce ana fasa shi da mace don a kawo ga kisa ne suka fasa shi da wannan matar abin da yasa da mani fasar ayoyin gaba ɗaya saboda za a gane karatun sannan daga baya to shi ne sai ya ce to wai shi yasa sai ɗaya kurum ya ce ya bashi wannan matar tashi sai ya haɗa shi kuma saboda yana so tana da kyau kaga shi yasa waɗanda mala'iku sun fito da yake sun kama ga tambayar don ya baka ne hukunci da kai ne ko kaga sai ce ya yi zalunci ba ko in ji su amma ha don shi ba ce ƙarya ce ga magana ba gaskiya ba ne ba da ba ba shi kadai ba da sauran malamai da su sun kawo zama sun can gaba ne sannan bayan wannan kuma sun kace da ya ji yana sun taɗin ba cewa ya saka mai ita ba ya aure ta don wasu cewa sun kai cewa ya sake ta in ta cika inda sai ya aura wasu sun kace ba haka ne ba a a wai abin da ya yi sai ya tura shi wurin wani yaƙi ya tura wani ƙura yaƙi wani yaƙi ka gani wai don ɗan ya tura yaƙi akan shi ya shahada sai ya aure masu tashi da Allah shi ka gani wai haka ne da annabi Dawud ya yi wai zan ɗaya aure wannan mata shi kina sai sanya shi aka ce kuma su uku yaƙi aka zuwa an zo na ɗaya an ka dawo lahiya ba wata matsala na biyu sai ga na uku sannan da ɗaya ya yi shahada sun ɗin sannan shi annabi dawo da ya samu da ya kaso shi kina sai aure mata tashi ɗin in ji su amma fa aka ce wai haka nan ɗin ne ya yi to duka dai aka ce watan wannan magana ba gaskiya ba da shi yasa akwai sayyidina ali radiyallahu anhu shi cewa ya yi duk wanda ya faɗi wa magana a cewa shi annabi dawuda ya yi wannan don ɗaya an shi wannan mata ta ƙuriya ya ce to sai na mai bulala 160 ɓarai ko saboda cewa ya ai in kama wanda ba annabi Allah ba ƙazahi nan za a ma bulala 80 amma tun da shi annabi Allah ne sai an lonka yawa 160 za a yi mutum saboda a ce ya an shi mata wancan da ai ƙazahi ne an kai mashi ya ce saboda haka siya mutum bulala 80 a 160 duk wanda ya ji yawon rajin sai da na'adi haka ya faɗa haka nan wanda shi wanda ya kawo shi a cikin tafsir na shi din haka sauran malamai irin su imamul mawardi irin su imamul ta'alibi duka sun kawo shi da imamul qurtubi haka da imamul qurtubi duka sun kawo a wannan din a duka sun kawo duka sun kawo wannan a cikin wadannan tafsirai din akan cewa wai an yi haka nan to shi yasa shi sai na alaici duk wanda ya ji ya faɗi wannan magana saboda zaman ta ƙarya kenan to shi sai ya mai bula 160 to wannan shine suka ce wai shine dalili wai aka saukar da wannan ayar sai Allah ya turo mashi waɗanga mala'ikun wai dan dai su su su fadakar da shi akan haka to wai kuma lokacin da an kai haka na din sai har yanzu shi ma dai din duk cikin ƙarya ce wai sai a tunda ai ka jinan wajen can ayoyin ƙarshe ƙarshe ko sai an ka ce fasta gafar rabbahu wa khara raki'an wa anaba fa gafarna lahu sunna sai aka ce wai a lokacin da aka haka ta faru to shi ne sai ya gano lalle ya yi ba daidai ba wasu ya tahi ya yi su daga Allah maɗauki suke yana kuka na tuba a kan wannan abin da ya yi wanda gaba ɗaya bai tasowa aka ce ya kai kwana arba'in haka nan ɗin sai dai yanzu amma duk tana cikin ƙarewa gane wadda shi bai wadda na kawai an gane abin da abin da muhimmancin kawo can wai ko da ka ji wani malamin sai ya faɗi tuka san dai an faɗa maka ƙarya shi daban yau in ba ka wata ba ka gani ƙila can in ka ji a faɗi kana iya baka ce kai na ku tafsir baka ji an faɗi wannan ba ba ka ji wani ƙari ma an ce kaza yau amma ka gane in ka ji ta zan a gano da ba duk ce to shine wai sai aka a washi ne suka cewa naka sai zo yayin wannan sujada yana tuba ga Allah madaukakin sarki na wai abin da ya aikata din sai yana kuka wai wannan kukan da yake yi aka ce bai taso sai in sallah da ya kwanta bala ya sallah ya dawo aka ce wai ya kwana 40 ba ya cin abinci ba ya sha abin sha kuka da yake sai sannan hawaye saboda zuba hawayen nashi sai da ciyawa ta fito wurin wai sai da ciyawa ta fito a sanadi wannan kuka din da yake yi ciyawa nan wurin wai hawayen nashi an gane sanyin hawayen nashi su ne suka hitar da ita wannan ciyawa din wanda sai da tauri kai ne tsawon ciyawa din saboda wannan hawaye to shine sannan daga baya kuma sai Allah madauki zake cewa ba za a gafarta mashi ba sai ya ta ya nemi gafar shi wannan duriya din wancan mai matar wai sannan za a gafarta mashi sannan ya tashi ya tafi can inda inda kabarin nashi ya kira shi wasu Allah ta mai da shi ya to da ta mai da shi to shine sai roƙi yana sun ya mai ya yafe mashi abinda tsakanin zuciya ya mishi kuma bayan ya dawo kuma sai Allah ce mai a'a ahe yanzu bata yahu ba sai ka faɗa mai abin da kai din tunda ai tambar faɗa mai abin da kai ba wanda kaka neman ya kawo gari shi ba wai sannan sake koma kuma a gyan yanzu ya sake koma kuma aka sake kira shi ya zo ya tada shi da yanzu Allah tada shi din kuma sai ya faɗa mai ga abin da ya faru ba ya tura shi wurin wannan yaƙi wanda ya wannan shahada saboda abin da an manufa ta wai don ya taice wurin wannan yaƙi a kan shi ya yi shahada don ya aure mata ta shi sai haka nan don haka yana so ya yaƙi mashi wasu da sake kowa da sana'an gane duk amma shi wacce duk tana cikin ƙarya ce ta wa gani saboda haka sai shi wacce nan bayan sai mu dawo yanzu mu ƙara fassara sai a ji abin da shi shi wahaitar da kuma sauran wasu malamai daga ciki wanda sun kaci wannan kuma shine abin da yake na gaskiya ne aka ce shine nan ya ce ina ha za a fi aka ce waɗansu mutane ne guda biyu tun da shi sun ka zo inda yake ɗin sai sun ka kawo ala ce ina ha za a fi wannan ɗan uwana ne lahu tis'un wa tis'un na ajatin yana da watan abin nan saniya ko shanu guda 99 malmakin fassara su da mace aka ce fassarawa da da shanu ake nufi to kenan nan yanzu nan ne sunan ne waɗanga mutanen su ne abin ya shafa husuma ce ta same su an gane sun ga kawo ƙara wurinsu wangana yana da saniya guda ta inda tara wangana kuma yana saniya guda to shi ne shi guda ne mai yana son wancan ɗaya ba shi guda saniya to shi ne yana saniya guda ta inda tara a shi kuma wali na azatun wahida ni kuma yana da saniya ɗaya faƙala sai ce aka fin niha wai kalaman ce mani ka bani wannan saniya taka ɗaya wa azza ni kuma sai rinjaye ni filka ɗabi a cikin wannan magana da muka yi da shi yaɗin to shi kenan a da aka yaka kala sai da shi annabi dawud sai ce amma ko lalle da kar zalama ka hakika ya zalunce ka bi su'ali na ajatika da tambayar wannan saniya ta ka ɗaya da yayi ila ne ajihi wanda ya kaso ya gama ta zuwa ga tashi nashi watan shano sai ce dama ko taka ba yake wa inna kathira min al-khulada'i hakika da yawa ko can daga cikin abokan tarayya labe giba a zuwa ala ba'din sashin su ko can yana zalunci bisa ga sashi iyaka dai illal ladina amanu sai dai banda waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun ka aikata ayyuka na ƙwarai kuma duk da haka nan su wa qalilun ma in kaɗan ne daga cikin masu yin imani din kuma watan su zama masu aiki na ƙwarai wanda ba su zalunta yan nasu din to sai an ka ce anan abinda na aka magana da an ka ce wa zanna dawud annama annama fatannahu annabi dawud sai ya tabbatar da cewa lalle tabbas mun watan jarraba shi sai aka ce abinda aka nufi da shi shine lokacin da sun ka zo da wannan karar tasu wai abinda aka nufi da kamar yayi abinda na laifi din a cewa kamar abinda ya aka nufi da yayi wannan laifi din wato shine na a ainihi saddawan ga ya faɗi cewa wannan mutum ya zalunci yana da saniya yana da saniya 99 ni kuma yana tsaya wai abinda Allah bi shine saboda bai bai tsaya bincike bai tambaye shi wannan abokin ba wanda aka yi kala ba a inda ayin shari'a ka gani kamata wanda shari'a wanda aka kawo ƙara wanda ya kawo ƙara an yi hudu shi ma wanda aka ƙara shi ma ko sai a saurare shi ma ya hudu sai an ka ce bai tsaya ne ya saurare shi ba wannan abokin ƙara ba shi aka nufi da wai wannan laifin shi ne kuma yaka neman gafara aka ce kuma wannan niyya yana daga cikin babin watan hasanatul hasanatul abrari hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabina mutanen kirki sun ka aikata wani aiki su suna ganin aikin ƙwarin da nana amma waɗanda da tsananin kusanci ga Allah matsayin kamar safa Allah yake amma ai kaga duk inda kaga mutum ya kawo ƙara wane ya man kaza ya man kaza kuma shi wanda aka ƙara bai musu ba ai akwai alamai ya yi ne ko ai a sukutu ne da inji malamai fiƙe ko to ai ka gani ai kaga shi wannan ba laifi ne kaga irin magana annabi rafi canje maka faɗin nan ko abubuwan nan guda uku da aka ci waɗannan ƙarya ƙarya nan ko wanda aka ci ba ƙarya bane to ai shi ma nan kaga in ka diba shi ma iri ne ba magana yin laifi ne ba tunda an kawo ƙalan mutum yana da saniya 99 ya ce amma kuma in bashi kawai ya gama kuma gashi gaba da kome ya musu ba ina laifi yake kaga babu laifi wurin to sai aka ce wai shine ake nufi da nan wurin wai shine saboda bai tsaya binciken shi wannan din ba shi ne aka nufin da watan an jarabe shi ya yi wannan abin kamar ya ɗaya hukunci haka ba ta damin cikin ta abokin hukumar ɗin ba shi ne ake nufi ba magana aka ci shi magana yanzu annabin Allah annabawa ai dukkan su ma'asumai ne ko ba za su aikata wani aiki wanda zai zama na rashin mutunci ko na rashin tausayi ba ko na rashin adalci ba ta ya za a yi a ce annabi ya wuri shi da mata 99 kuma ya zo wani mutum da mata ƙwara guda tal kuma duk ya zo ya ce ya an shi waɗanda mata duk gare shi kuma yana matsayin annabi Allah suka ce na ba zai taɓa yiwa ba saboda haka wannan aka ce shi ne ake nufi to shi yasa to wai wannan abin da shi ne fasta fara rabba wasu ne mai gafar ubangiji wa kar raki'an ya faɗi yana mai yin sujada ga Allah madaukakin sarki wato shine yana tuba kenan akan saboda ya hukunci ba tare da ya bincike wancan din ba tare da cewa kuma shi wanda aka ba hukunci yana kallo amma bai musu din ba wa ana ba sai ya koma zuwa ga Allah faga farna lahu Allah ya ce sai muka rangwame gare shi zalika na wannan abun ba wai ana nufin ya zunubi don annaba ba su zunubi sai ce wa innahu ba inna lahu indana lazulfa hakika yana da kusanci gare mu shi annabi dawuda wa husna ma'abin da kuma kyakkyawar makoma ya dawuda ko na ko kashi na ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
to shine sai Allah madaukakin sarki ya kira annabi Dawuda yake ce mashi ya Dawuda ya kai annabi Dawuda inna ja'alnaka haqiqa mu mun sanya ka khalifatan matsayin kana halifa na Allah fil ardi a bayan kasa don haka tudabbiru amran nasi kana jujjuya al'amura na mutane don haka fahkun bayanan nasi bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da adalci wala tattabi'il hawa kakkabi sun zuciya fa yudhillika an sabilillahi sai wannan sun zuciya din ya batar da kai daga barin hanyar Allah daga barin yin gaskiya din ma na kina ah fa yudhillika an sabilillahi shine an an an dalail addallatu ala tauhidihi wato daga dalilai da hujjoji wanda suke nuni zuwa ga kaita Allah madaukakin sarki sai Allah ce innal ladhina yadilluna an sabilillahi haqiqa waɗanda suke bacewa daga barin hanyar Allah ta addinin musulunci na tauhidi sai Allah ce lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisabi saboda abin da sun kamance da shi na ranar hisabi na ranar sakamako kenan wanda ana Allah ce ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan aka ce zo alqur'ani su buɗe ne Allah ya ambata ya ce masu khalifa annabi adam inni ja'ilun fil ardi khalifatan sai shi nan ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan shi ma aka ce su ne sauran dai duk wani halifa can to sai dai a ambace shi a cikin dunkule amma dai ba da sunan khalifa karara ba sai su guda biyu na kamata kuma shi wani ce saboda nauyi na shugabanci na khalifanci saboda wahala tai aka ce annabi adamu da Allah ya ambace shi da khalifan nashi sai ya razana wanda shi kai na duk ya tsorata saboda girman abu ya ce sai ga shekai shi ma kai ne sunan nashi shi ma sunan na sai ga harufa ne shi ma sun ka canza wai ma'ana shi ne harufan nashi sai harufan na sun ka zamo ba su da ba su gabe wuri daya don ka diba in za ka rubuta adamu ba harafin da aka gabe kan wani adam ba su haɗe gaba daya ya ce haka nan shi ma annabi dawuda shi ma saboda jin tsoro na halifanci da kuma nauyin halifanci din shi yasa shi ma saboda razanar da ya yi na halifan shi sai ya zama shi ma sunan nashi shi ma in ka diba harufa da shi ma dowar suke su ma ba game suke ba dawuda kaga misali za ka rubuta bismillah ko bismi aka ga da ba'un da sinun da mima ai hada su ko to in ka diba adamu nashi dole da su haruka adamu shi ma nashi dole wai saboda tsoron halifancin ne da kuma irin tawagar da cikin ta subhanallahi to shi yasa har suna na suka zuma sai su aka yaka tayi to shine khalifatan fil ardi kenan fa kun bayyana nasu bil haqi wala tabil hawa fa yadaka asabilillah sallah ce na lawan azam shi ko na yake cewa ma kalqana sama'a wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل أم نجعل المتقين كالفجير كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتفكروا آياته وليتذكر وليتذكر أولو الألباب
shi ne yake cewa saboda haka wa ma kalakanar sama Allah madaukin ke ce mu ba mu halitta sammai ba wal arda da kasai ba wa ma bainahu ma da mun da tsakaninsu ba mu halicce su ba tilan don wasa ba zalika wannan tunanin na cewa an halicci sammai don ɗaya wasa sai Allah ce zannun ladina kafaru wannan ai zato ne wanda sun wanda suna kafirta sai zato sun cewa wai kawai an halicci duniya ne ba don komai ba fawailin Allah ce azaba ta tabbata lil ladina kafaru daga wanda suna kafirce minan nari kuma azaba ma ta wuta sai Allah ce shin yanzu am naj'alul ladina amanu shin ko kuna ganin muna sa wanda sun kai imani wa amilus salihati sun kai ta aiki na kware kalmubsidin muna sanya su kamar mabannata a bayan ƙasa shine kafirai shine kalmubsidin fil ardi kamar masu yin banna a bayan ƙasa am naj'alul muttaqina ko kuma muna sanya masu tsoron Allah su zama kan fujjari kamar mutanen banza ma haka makafirai kenan saboda haka aka ce nazara ta hauka ne lamma qala kuffaru makkah lokacin da kafiran maka suka ce lil mu'minina ga mu'minai wa inna nu'da fil akhirati mislu ma ma ma dauna wai ko lahira an ka zo duk abin da aka baku shi zaba wani kafirin ma eh in ji su to shine sai Allah sauka da ayat da yake cewa ko alama ai Allah bai sanya waɗanda aka kafire daidai da waɗanda an musulmai din na Allah ce bai halitta mai da kasai domin wasa ba tunda ba ce wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun da ma gutun da ya bauta mashi yayi shi yasa kai yake cewa shin wai ayan sabon insanu an yi turuka sunan mutum yana da su za a bashi haka nan kawai sake ba wani abu da Allah zai cewa kai kaza kawai sai dai a saki shi na kurum Allah ce ko alama saboda haka dole ne mutum zai sha wahala shi zaka je ke cewa watan inda nisa da lafi kabadin ya ce da adama cikin wahala ki don ba magana ka zanna kurin bace ba ai ko ga duniya ɗaya ana ganin wahala kai ko tun da ka ko duniya ɗaya ka su kura ita kaɗai ka nema ka ana ganin mutum kuɗi ya ka nema irin yadda zai sha wahala wajen neman nasu ɗin in mutum mulki yake nema shi ma yadda zai sha wahala wajen neman wannan mulki ɗin duka da al'amura duk abin da zaka nema ba wani abin da zaka nema haka kawai arha sai a ce gashi ka same shi to shi yasa ya ce ai samai din nan ba don ɗaya wasa mun kalci su a'a don ɗaya watan a aiko manzanni ne don kuma zo mutane su yi imani da su ba to shi ne shi cewa kuma duk wanda suna kafin ce yace a ce wai mahalarci samai don wasa ya ce su zanna lazi na kafaru zato ne na kafin wannan kuma Allah ce fa wailun azaba ce ta tabbata gare su wannan kalmar ta wailun din ana cewa azaba ce ta tabbata gare su kuma wasu na cewa a shi wailun din nan wai wata unguwa ce cikin wuta da an gane wato shi ne aka ce wai ita kanta wutar wai ita ma kanta shi wannan wannan unguwar ta cikin a cikin wannan tawailun din ita ma kanta wutar da a cikin ita ma tsoron wurin ta kai saboda musibar da ciki daga Allah kiyaye mu duka an faɗa haka din Allah ya ce to dai ya tabbata gare su dai lillazina kafaru ga masu kafirci min annar azabar ta wuta kuma to shine sai Allah ya ce kuma shi wannan littafin kitabun littafi ne wanda yake anzalna mun saukar da shi ilaika zuwa gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mubarakun wanda yake mai albarka shi littafi din liyadabbaru domin su lura da ayati ayoyin shi ma'ana shine su lura da ma'anonin shi don su azantu da abin da a cikin shi wal yazakkaru ulul albabe domin wata ma'abuta kwaya hankali su azantu su gano abin da a cikin littafin na alqur'ani nan abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda wajibi ne a imani da shi kuma aiki da shi domin lura da shi saboda shi alqur'ani daga komai da komai ya taro wanda abin da ake bukata da bayan mutum zai karatu alqur'ani ka sa natsuwa a cikin zuciyarka ya zama duk baka da tunani sai abinda kake karantawa din in ma baka san ma'ana ba in ka san ma'ana na fasara din to ana son ka rika halartuwa da ma'ana din in ma baka sani ba kuma ya zama dai tunaninka gaba ɗaya duk wani lissahi da sai naka da duniya ka aje su gehe ka dawo kai tunanin abinda wata shi alkurani yake faɗa da shi kaɗai ne kake to wannan shi ne abinda ake bukata ga duk wanda yake mai yi to kuma da yake lokaci ya zama tsana sai mun dawo insha Allah sai mu kura mana fatan da muka daidai Allah karɓa muna kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimta da mu daidai mai gun gyarawa alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to aka ka bani misali ah saboda haka sai gurin mun sauran insha Allah zamu ci gaba muna fatan da muka daidai Allah Allah ba mu lada shi kurakuran kuma Allah ya fi muna Allah fahimtar da mu daidai da muka gyara ba alfaran manzo Allah sallama dukkanin bukatun mu na alkai muna fatan Allah biya mana baki daya dukkanin ba su ne mana addu'o'i akan bukatun su daban-daban da sauran dukkan al'ummar su haɗu a wannan guri duka Allah ya san bukatun kowa Allah biya wa kowa bukatun alkai muna roƙon Allah ya sa mu daga cikin bayan da yake watawa cikin wannan wata alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa wanda yake madawwami alfarma zan Allah su sallama اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم الحكي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله